وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة 18 da watan Rabiul Awwal shekara ta 1444 Hijiriya wanda ya dace da 14 da watan 10 shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatunmu inda muka tsaya na makama ta Badi'u Zamanul Hamzani mai rasuwa shekara ta 309 Allah mishi rahama wannan shine darasinmu na nawa na goma ne ko na tara shine darasinmu na tara kuma makama zan mu tashi al-maqamatu jurjaniyya makama ta garin jurjan al-imam yake cewa haddasana Isa bin Hisham kala Isa bin Hisham ya ba mu labari yake cewa mu saurara da kyau abinda nake tambihi lokacin da muka yi jaraba mukamomi na ga wani wani in zai fassara zai ta zama duk da zai bada ma'ana amma yana kama kame joni ne to a fassara irin wannan littattafan ba a joni ka bada kunnanka kalmar da ka ji na fassara ta a guri kaza haka zaka fassara ta ko ka ji ta saba ma abin da ka sani yadda aka fassara ta kai kokarin kiyayewa da fahimtar abin da aka faɗa a nan shi zaka faɗa kar mutum ya rike wata fassarar da zai kasance joni ne zai ko kuma sanin da yamma kalma a wani guri yake cewa al-imam Isa bin Hisham yake cewa bayna ma na hanbi Jurjan wani lokaci muna cikin garin Jurjan gariruwa ne daga cikin garin Turkiya fi majma'in lana na tahaddas a cikin wata mahaɗanmu muna hira wa ma fina illa minna babu wani a cikinmu sai ɗan cikinmu ma'ana a cikinmu ba bako ba bare duka tsakaninmu ne izuwa kafa alaina rajulun sai ga wani mutum ya yi tsaye laisa bi dawil ya yi tsaye akan mu laisa bi dawilil mutamaddid ba mai tsawo bane tsawo mai yawa walal kasiril mutaraddid ba gajere bane mai gajarta kai kawo ba gajarta karama ba tsaka tsakiya kenan kasul uthnun mai wannan kaburin gemu al'usunun shine gemu da ca ya tuluhu sigarun fi admarin kaskanci sigarun kaskanci ya tuluhu yana bin shi fi admarin cikin tsohuwar tuha fafta ta halkalama ma'ana yana tahowa mutunan cikin tsahun riguna a cicire ya yi tsaye fafta ta halkalama bisalam ya buɗe zancen shi da sallama wa tahiyyatul islam da gaisuwan musulunci fa wallana jamilan ya jibintan mana da abu mai kyau abubuwa mai kyau ya fuskance mu da lafuzza masu daɗi masu jan zuciya wa awalaina hu jazila mu kuma muka jibintar mushi abu mai yawa mai gwabi faqala sai ce ya qaumi ya ku mutane inni mur'un min ahlil iskandariya ni mutun ne daga cikin yan garin iskandariya mina sugurul umayya daga cikin kafa ta bani umayya namatni sulaim sulaimu ta ɗaukaka ni kabila ce sulaim wa rahabat bi abusun kabila abas ita kuma ta yi maraba da ni yana nihin ni yan cikin kabilar sulaim ne da abbas daga babban gida kawai na hutu ba karamin mutum ba ne manyan kabilu ne yake zanawa ya ce jubtul afaq na yanke na yanke sasanni na duniya da wajen yawo wata kasaitul iraq iraq yayin da na je ta wa jultul badawa wal kadara na na kewayi birni da ƙauye wa dari rabi'a wa mudar gidana shine rabi'a da mudar ma huntu haisu kuntu a inda nake ni ba wulakantacce bane fala yuzriyan nabi inda kun ma tarawnahu min samali wa admari ma tarawnahu abinda kuke ganin shi min samali daga tsohuwar tuhata wa admari da ciccirarren rigata fala yuzriyan nabi inda kun kada ya wulakanta ni a wajen ku dan kun ganni cikin tsohuwar tuha da tsahin kaya kan wannan abin ya sa ku wulakanta ni ku rena ni a inda na fito ba karamin mutum bane falaqad kunna wallahi min ahli thammin wa rammin wallahi mun kasance mu ne ma'abuta sulhu in ana rikici a wajen mu dan darja mu dan kima mu muke sa baki a bar wannan rikici a larabci suna cewa ahal ram ahal fammin wa rammin kawai sulhu karin magana ne yace nurgi ila da sabah muna sa raƙun makara lokacin asuba dan saboda yanka su za a yi karamci duk asuba ya an yanka raƙun ma yace wa nusgi inda rawa da marece ko mu sa tumakai ƙara raguna ake yanka da sahara kuma da marece raguna yace ya yi waƙe ce wa fina maqamatun hisanun wujuhuhum wa andiyatun yantabu hal qawlu wal fi'lu ala muksirihim rizqun man ya'tarihim wa indal muqillina tsamahatu wal bazalu yace wa fina maqamatun a cikin mu dai akwai matsayi matsayi matsayi mai yawa hisanun masu kyau wujuhuhum wa andiyatuhum yace huskokin su da kuma mazaunin su al andiya jam'i ne na annadi yace al qawlu wal fi'lu magana da fada magana da aikatawa yace ala muksirihim akan mai yawaita wasu rizqu man ya'tarihim wanda ya bujuro musu mai yawan dukiya a cikin mu kabilan mu duk wanda yazo suke azartar da shi wa indal muqillina samahatu wal bazal wanda kuma ke da masu karancin dukiya sune al muqillin su kuma as-samahatu akwai baiwa wal bazal da badawa ba su muke yi yace summa inna dahara ya qaumi qallaba li min bainihim zafar al mijanni yace sannan kuma ya ku yan mutane na ad-dahar zamani qallaba li zafar al mijanni zahar al mijanni shi ya juya mini bayan ganuwa min bainihim a tsakaninsu muna cikin masu halin wannan masu dukiyar wannan ni daga cikinsu sai tursi wannan abin ga ta yaƙi silke na yaƙi sai ta bayan shi ya koma mini gaba ma'ana talauci ya faɗo mini ni talauta na dai shi yasa na baro garin fa'ata zattu bin naumi sahar fa'ata dautu sahar sai na musanya kin rishin barci bin naumi da barci da mu ne yan kwanci mu yi barci saboda wadata amma yanzu gashi ido na dare haka nake ganin shi ya ce wa bil iqamati safar zama ya kome mini yawo babu ta sa yanzu gashi yawo ne nake ta yi ta tarama biyar marami marama ya ce magewa tana ta giwa da ni wata tahada biyar mawami almawami da zuzzuka ta tahada bi suna ta tangalgalniya da ni at-tahadi kama a hadisin bukhari ya zo annabi a cutar shi ta rishin lahiya ya huto yuhada bainar rajulaini ana kama kama cali cali da shi marar lahiya a shiga tsakanin shi wannan ya rike nan wannan ya rike nan shine yutahada bihi to wannan daji haka yake mun wannan dajin ya kama ka hada ta wannan dajin kullun tsakanin su nake dazuzzuka wa qala atni hawadisu zaman qala asamga yace hawadisu zaman musibu na zamani qala atni su suka ciratar da ni qala asamgati ciratarwa ta kwaro yadda kwaro aka cabka shi da abin ya bushe cire shi yana da wahala haka muka yi da abin nan haka muka yi da talauci yace fa usbihu amsi in wayi gari in mare in waye gari in maraita an kaminar raha na hitahi tsabta wa a aramin sahatu ya ce a araminar raha tahi duka a jikin dan adam saboda yawan wanke hannu da yawan kaza in yadda kowa daga hannun shi haka zaka ga wari fat ba komai ciki to dan talauci haka ya kasance wari fat na ma hitahi haske wa a aramin safahatul walidi kuma na tsiraituwa tsiraituwa gami da huskar dan yaro karami fuskar yaro da ka kalle ta gwanin kyau babu gashin gemu babu gashin baki babu komi to haka nan na hishi ma wannan dan talauci na hishi ma haske fuska shi wa asbahatu farigal fina nawayi gari ina mai wohin tattar falfajiya falfajiya ta da da dabbobi muna yanka raƙuma yanzu komi babu yace safiral ina ƙwariya ma babu komi mali illa ka abatul asfar ba abin da ke tare da ni sai bakin cikin bulaguro wa mu'aqaratu sifar da kuma lazimtar da lazumtar manya-manyan yake cewa warwaro a anil faƙar ina ta abin nan gogegeniya da talauci ina ta gogegeniya da talauci wa amaniyar kafar ya ce burina shi ne haƙo ɗan haƙon da zan samu in kwanta ya ce firashil madar shin ta ita ce laka wa wisadil hajar matashin kaina shi ne dutse ya ce bi amu da marratan wa bi ra'asi ainin wa ahyanan bi mai ya fariƙina lailatan bishami ثمة بالأهواء زرها لي وليلة بالعراق yace bi amuda wani lokaci a garin amud nike akwai babban malamin fikihu da yake ake cin shi al-Imam al-Amidi nasaba ce zuwa ga al-Amid garin Amid marratan wani lokaci ina can wa bi ra'sa ainin wani lokaci kuma a garin da ake cewa ra'sa ain wa ahyanan wani lokaci kuma bi mai yafariqina a garin mai yafariqin lailatan bi sham wani daren in yi shi a sham sun mata bil ahawaz wani kuma in yi shi a garin ahawaz duka dan nema ya ce rahali rahali ma'ana abin gaki na taguwar hawa ta abin sirdin hawa na ya ce wa lailatin bil iraq wani daren kuma a iraki fama zalatin nawa ta tsarahu bi ya ce nisa bai gushe ba yana ta giwa ni fi kulli matsaraha kowace magiha hatta wa ɗaitu biladil hajari sai da na zo gari ruwan abin nan duwatsi wa ahallatni baladu hamzana ta kawo ni garin hamzan ya ce faƙabila ni a haya'uha ƙabilun wannan gari duka suka karɓe ni washar abba ilayya a hibba'uha a hibba'uha masoyan garin wannan ishar abba ilayya suka meƙo wuyansu zauwa gare ni walakin ni ya ce mirtu sai dai ni na karkata li'az ma'ana lokacin da ya taho garin a hawaz manya duk sun tarbe shi wannan ya rika cewa taho gidana zaka zo wannan ya ce gidana zaka sabka ya ce sai dai ni na karkata zuwa li'azam mujafna ga wanda akoshin shi na kowa girma wa azhadihim jafwa kuma da wanda yi su kaurace ma wauta ya cika maka ciki kuma babu wauta yace lahu narun tashabbu ala yafa'in idan niranu ilbisatul qina'a naji wajen wanda lahu narun yana da wuta tashabbu ana kunna ana kunna ta ala yafa'in a cikin dazuzzuka Eh, laraba suna da al'adar mawadaci a daji ake a gidan shi ake kunna wuta a ita abin na alama ce cewa bako in ya zo ya zo akwai abinci yace idan niranu lokacin da wuta ce ulbisatul qina'a aka aka sa musu marihin huska lokacin da kowa ya kashe wutar shi shine samun tamarhin huska to a lokacin nan su suke kunna tasu fa wadda ali madja'an yace sai shin wannan da mutum da muka je wajen shi sai shin huda mini gurin kwanciya wa mahadali mahja'an ya shin huda mini gurin barci yace fa in wana ya haja'una shine barci yace fa in wana li wani yatun idan yayi wata fatara tare da ni habbali bunun sai wani yaro ya zabura shi wannan yana ta mini hidima mai gidan idan ya gaji ya yi fatara sai a samu wani yaro cikin gidan shi zabura ka annahu saifun saifu yamanin kamar ka ce takobin yaman ne au hilalun badafi gairi katanin ko kuma ka ce jinjirin wata ne ya bayyana a cikin daren da ba mai kura ba alkatman shine abin nan mai kura ma zaka ga ma'ana haske dai a ce yau wata ya kama kuma kamawa shi yamma batta da komi batta da kura batta da girgije zaka ganshi gwanin haske gwanin kyau ya kwatanta yaron wannan da wannan yace wa aulani ni'aman daqa an haqadari wa aulani sai jibintar mini ni'aman ni'imomi daqa an haqadari wanda gwargwadon iko na hamma yayi kunci akanta watta sa biha sa ma'ana abin da yake bani har yahi karhi na watta sa biha sadri sadri kirjina itta sa biha ya yalwata da ita ya yarda da abin da ya mishi ya ce awwalu hafar shuddar farkon ni'imar shi shine shin huda gida ya kama mini tsararren gida wa akhiru ha alfu dinar kuma duk in za a rubu ya bani dinari dubu fama tsayyaratni illa na'am haisu tawalat ya ce fama tsayyaratni babu abin da ya sanya mini a tsiyara canfi illa na'am sai dabbobi haisu tawalat lokacin da suka suka jibinci juna wa diyamu da mamako gidan ruwan sama ya ce lamman sarata lokacin da ya yi hwari ya ce faɗala'at min hamzan ɗulu a sharidi sai na ɓullo daga garin hamzan hutawa ta zartaccen raƙumi wa na farta kuma na gudu nifar al'abid gudu na doki raƙumi wanda yake gujeje da asharid da al'abid duka ɗaya ne ne da al'abid ba da ainun ba da abin nan alif afril masalika ina heƙe mashiga wa aktafirul mahalika kuma ina sassaƙe al mahalika mahallaka wa wa'anil mamalika ina jibinta ina gogaggeniya da bayi ala anni khalaqtu ummu khalaqtu ummu maswaya akan cewa ni na bar uwar mazauni na garin mu na bari a can gurin zagalulan wani dan jinjiri yan yara na ligare ni abin da yake so wannan kalmomi wahala kalmomi suke sa an mutum bai tsaya yan nura ba asalin hiran ma da ake ya manta da menene ake zance wancan gurin da naje wajen mai halin nan da naje ake ta mini hidima aka yi ta mini abin da ya fi ƙarhi na ma wajen so amma duk da wannan tuna gida na bar 'yan yara abin nan sai na bari sai da na koma na bar wani zugululan ɗan yaro a can gida sai na komo ya ce ɗan yara ka annahu da malajin min fiddatin na ba fi mal'abin min azaril hayyi mafsumi ya ce ka annahu yaron da na bari kamar ka ce shi da malajin ya ce zinare ne min fiddatin na azurha tatacce ne daga azurha nabahun mai tsada fi mal'abin a wajen wasa ya ce min azarar hayi mafasumin wanda yake yankakke min azarar hayi daga 'yan mata na abun nan 'yan mata na kabila alhayi shine kabila nan ya ce ka annahu da malajin kamar ka ce kwandage ne min fiddatin na azurha nabahun mai tsada fi mal'abin a wajen wargi min azara alhayi daga 'yan mata na abun nan kamar ka ce dai budurwa karama ta ɗauko abun nan yankakke ta sa kwandage na azurfa ta sanya yaron nan haka yake da haske haka yake da kyau tuna shi shi yasa wannan jin daɗin na haƙura da shi nace gida zan koma yace wa qad habbat bi ilaykum rihul ihtiyaj kuma a wannan bayani da nake muku iskar bukata ita ta koro ni wajen ku ita ta motso ni zawwa a wajen ku wa nasimal iflaj da kuma sanyin iska na nema wajen wani yace fanzuru rahimakullah ku leka Allah muku rahama liyan kusa min al ya ce ne na ƙadin minal an daga ramammen raƙumi cikin ramammun raƙuma a mahazulun wanda yake mai ƙarshen rama hadatul haja bukata ta geho shi waka datul faƙa talauci ya wahalar da shi a ka safarin jawabi ardin ta ƙazafat bihi falawatin fahawa ash'asu agbaru ya ce a ka safarin ma'abucin bulaguro ne jawabi ardin mai yanke hanyoyi mai yanke ƙasa ta ƙazafat bihi falawatin dazuzzuka suka geho shi faho a sha'asu sai gashi yana mai fatsi-fatsi a gabar ya yi ƙura alamun tahiya cewa daga bulaguro ya ce ja'alallahu li khairi alaikum dalilan Allah ya sanya ku ku zama dalili akan alkhairi wala ja'ala li sharri ilaikum sabilan ka Allah sa sharri ya samu ƙofa shigowa wajen kuma bashin abin da za a bashi shi ne alkhairi kuma a ce cikin ku an samu wani wanda bai bada ba Allah kiyaye ku daga wannan shi ne abin da yake nihi qala isa bin hisham isa bin hisham yake cewa faraqati wallahi lahul qulub sai zukata wallahi suka ji tausayi suka ji tsoro akan wannan mutum wagararqat lil lutfi kalamuhu al uyun al uyun idanu yace igarawarwat sai suka ciko da hawaye lil lutfi kalamuhu dan tausaya mazancen shi wanillahu ma taha muka bashi abin da ya sauƙaƙa fi zalika lokaci a wannan lokaci wa arada anna hamidan lana yau kau da kai yana mai gode min ina ta gode ya Allah saka muku da alkhairi fata bi'tuhu ni sai na bi shi fa iza huwa wallahi shaykhana abu abu al-fatah al-iskandari sai gashi wallahi shaykhin mu ne abu al-fatah al-iskandari wannan ita ce muqamal jurjaniya abinda muka fassara daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah madaukin sarki ya yi mana gafara